أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحج بالحج والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإنسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد yau talata wanda ta yi daidai da ishirin ga watan ramadan hijira alif dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya dace da biyar ga watan biyar biyar ga watan shida 2018 sha Allah za mu ci gaba da tafsirinmu kamar yadda muka saba muna dai cikin suratul rahman wanda muka shiga jiya bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والأرض وداها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأقمام
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والأرض قسى وضعها يا الله سبحانه وتعالى يا أجيت للأنام دومين تهلكي الله سبحانه وتعالى يا جمع يا شنشتاتا don bayan Allah wato ‘yan adam mutane kenan su rayu a kanta ya mata tsari wanda ya dace da rayuwar ɗan adam in an ce ana malamai sun ce ya haɗa mutane da aljannu da kuma abokan zaman mutane da aljannu abokan zan mutane da aljannu su ne dabbobi wanda Allah subhanahu wa ta'ala su ma yake na mutane da na mutane ne wal an'ama khalaqaha lakum dabbobi ya halitte ta domin mutane to Allah subhanahu wa ta'ala yace fiha fakihatun a cikin kasar Allah ya tsirar da kayayyakin marmari ma yi tafakkahu bihi abinda za a rinka marmartuwa da idan an ce wannan fashe haka ne wato abinda ba ba ba shi ake dogara a kansa wajen rayuwa ba na aji shi ne fashe haka abinda ya zamanto shi ake dogara da shi wajen rayuwa shi ne ɗa'amu amma abinda shi yana taimakawa wajen ƙara mutum sha'awa da da kyautata mutum yawo da ba wa mutum ƙara mutum jini da ƙara wa mutum bitumen a jikinsa waɗannan su ake kawo fawace amma abin da yake ba mutum energy a jikinsa da sauransu kuma su ake ta musu fa'amu to Allah subhanahu wata'ala ya sa faki hatu abun marmari a bayan ƙasa wannasalu zatul akamam da kuma dalilai ma'abota fasfanni dabino da yana cikin kun yana cikin wato lissafin faki hatu amma saboda muhimmancinsa sai aka ware gefe saboda malamai masana sun ce yana aikin abu yana aikin da nama yake yi yana aikin da kayan marmarin irin 'ya'yan itatuwan suke yi yana kuma yin aikin da abinci yake yi sai sa su kansu larabawa gaba ɗaya ma mafi yawanci abincinsu da binin ne da nama da yake su makiyaya ne kuma babu shuka amma da dinai suna tsira kuma da binin shi yakan tusa yakan cuta sai wasa ya yi nisa cikin ƙasa don haka shi yake rayuwa a sahara inda babu ruwa saboda sai wasa tana iya zuwa can ƙasa ta samu ruwan da za ta boso shi yasa zai da zafi amfani da shi a yankin sahara don haka Allah subhanahu wata'ala ya kebance shi da ambato saboda kasancewarsa cikin kayan marmari amma wani abu ne kuma na musamman malamai sun yi bincike a kan dabino musamman me yasa ma aka ce mai wanda ya yi azumi ya fara da cin dabino saboda idan ya ci dabinon yakan je zazza cikin jikinsa ya kashe masa zafin da ya ɗauko na wuni kuma ya tare samun illan da zai samu cikin hanji da abinci bai shiga ciki ba ya lausasa hanji ya kuma ba da wani abu da yake ba wa jiki wato ni'imtuwa da da tausasuwa kafin abinci ya shiga ya share masa fage wannan bincike ne wanda malamai sun yi bincike mai nisa a kan abin da ya shafi shi da biyu aka ce ma abokin kwaskuna ma abokin wato kuda da take kare shi kafin 'ya'yansa su fito نعم والهب ذو الأبط والريهان فبأي آلاء ربكما تكذبان نعم والهب هكذا ga wani nau'i na ni'imar kima wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa ɗan adam shi ne ya ba shi nau'in hububu nau'in hububu wato ‘ya'yayen abinci wanda bahaushe yake ce musu hatsi bahaushe ma ya haɗa ne gaba ɗaya sai ce musu hatsi to shi ne haɓu to abin da yake da ƙwaya tun daga alkama wanda ita ce babba mafi muhimmanci a cikin hatsi zuwa shinkafa zuwa dawa zuwa gero zuwa acca zuwa maiwa da sauransu waɗannan su ne ake ce musu habbu da abin da ake ce wa sha'ir su yana da cikin habbu to ga habbu da Allah subhanahu wa ta'ala ya bayar kuma sai ya raba sai habbun na su samu kowane yanki da irin abin da suka fi dogara a kansa wajen abincin zul asli wanda yake da kaikayi duk hatsi za ka samu yana da wani abu mai kaman kaikayi dawa tana da shi gero yana da shi masara tana da shi duk sai dai dai kake ganin kaikayi na dawa kawai ka gani amma duk wannan abun nan da yake kewaye kwayan hatsi in an balle hatsin a barci a gurin to shine kaikayinsa in masara ne jikin totuwanta akwai wannan gashi gashin ya rani ranin da take ciki shi ne ƙaiƙayinta in gero ne haka in dawa ne haka in shinkafa ne haka haka nan alkama to duk nau'in haka ta irin ma duk nau'in hatsi dai to yana da wannan gida wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sa shi a ciki shine zul arzi wannan ma wata ni'ima ce ta musamman babba ga ɗan adam wanda ko da mutum yana cin wasu abubuwa wurin kusa kasa irin su dankali da sauran za ka samu dole wannan wa'yancan duk mataimaka ne ma wannan ma wa'yannan din haƙiƙin warrai hal sannan kuma akwai nau'in ni'imar da ita ba na ci ba shi ma tsire-tsire ne shi kuma raihanu wato ya haɗa duk wani nau'in ganye da ake amfani da shi don a jikan shi ne raiha an dai ɗauko ɗaya daga cikinsu ne sai aka kira aka kira furar raiha wanda shi ganye ne wanda ake shaƙa shi ana jin ƙanshin wato anan Allah subhanahu wataala ya lissafa mana kusan a wannan aya an gama bayanin shirin da aka yi wa ɗan adam al'ardu wa ta'aha lil ana ana maganan titi gida ofis kanti shago duk abin da mutum yake yi da ƙasa don ya samu kwanciyar hankali ya samu wajen zamansa ko wajen ayyukansa ko wajen biyan bukatunsa to an kawo wa mutum wannan don ya san cewa wannan ɗaya ne daga cikin ne'imomin Allah sannan aka yi masa maganan kayan sha'awa da yake shi shi ma ya san wannan ɗaya ne daga cikin ne'imomin Allah sannan aka yi maganan cikin kayayyakin marmarin akwai wani muhimmi wanda ya kan aikin nama ya aikin abinci ya aikin kayan kayan shaye-shaye na marmari shine dabino shi ma a san cewa ni'ima ce wanda Allah subhanahu wa ta'ala aka kawo haƙi wanda shi kake amfani da shi wajen ka ci abinci ka rayu gaban jikinka yayi ƙarfi ka samu yin aiki aka kawo kuma abin da kake bukatan ka ji ƙanshi ka tsamsasa wurin zaman ka dan kar wani wurin ya dame ka duk Allah subhanahu wa ta'ala baya lissafa wannan yace kun san su fa bi ayyi ala rabbikuma tukazziban to wanne ne cikin waɗannan ni'imomi ne da ubangiji ya muku ya ku mutane da aljannu kuke ganin ba Allah ne yayi ba kawo wanda ya yi su gunkin ku ne ya yi ko wani abin da kuke musu bauta ne ya yi domin in kun tabbatar su suka yi to kun tantance bauta ce amma in kun tabbatar waɗannan abubuwa duka babu wani da ba ni'ima ce daga wajen Allah mahalicci subhanahu wa ta'ala ba to ku juya dukkan godiyar da bautar ku da motsa waɗannan ni'imomi da Allah ya muku wajen gode wa Allah subhanahu wa ta'ala in ba ku yi haka ba ba ku yarda cewa wannan abu da Allah subhanahu wa ta'ala ya ni'ima ce daga wurin sa ba an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta suratul rahman ana ta karanta fa bi ayyi ala rabbikuma tukazziban fa bi ayyi ala rabbikuma tukazziban sai da aka yi 31 wanda take nuna an sassauta zafin da aka yi na can sarkai tsakana a zafi wani zo kwaya uku wanda wannan ta zo ta ninka ta sau goma goma to amma lokacin da ake karantawa sahabbai suna shuru har manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gama karanta sura shikenan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce me yasa na ga ku shuru wallahi aljannu sun fi ku kyakkyawan mai da amsa domin na karanta wannan sura wa aljannu ko yaushe nake fa bi ayyi ala rabbikuma tukazziban sai su ce la shay alimni alika rabbana nukazzibu babu wani abu daga cikin ni'imominka ya ubangijin mu wanda muke karyatawa falaka alhamdu godiya ta tabbata gare ka wannan yana daga cikin ruwaya da imam tirmidhi ya kawo a cikin sunan din saboda haka yana da kyau aka ce idan an karanta wa mutane sai lafi aminni an nika rabbana musalli falakal hamdu na'am خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من بارد من نار
الله سبحانه وتعالى يقول خلق الإنسان الله يا أهل السمتن أنا أنت النبي آدم وأجل وتو يا أهل النبي آدم من سلسال دقوني wato laka busacce mai sauki wanda muke ce masa hakko da an kwankwasa shi za a ji yayin ƙara shi ne kalfalu kalfakar wanda yake kama da kasko wanda aka wato ƙasa da yunko da aka gina aka ƙona ya bushe ya yi ja shi ne ake ce masa fakar wa khalaqal janna ya halitti iblis uban aljannu min marijin daga wani mai wato wani abu mai balbali tatacce ne wanda aka tace shi daga hayaki min narin na wuta wato balbalin wuta wanda aka tace babu hayaki a ciki shine aka halitta aljani ne wato Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana ya halitta babanmu annabi Adamu daga kasko to amma za mu samu Allah subhanahu wata'ala ya sifanta abin da ya halitta annabi Adamu da shi a cikin alkur'ani ta fuskoki da yawa akwai inda za ka ce min kilin lazif laka wanda za ka ɗiba kana murza shi haka daga duk ya ɗan fare a hannunka ba za ka iya cire shi ba duk damfansa ya mammanne maka a hannu to wannan shine farkon takawini na annabi adam kenan farkon abin da aka ɗebo to lazifin nan kuma sai mu ji a wani wuri Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa masnun laka mai doyi bayan an ɗebo asalin laka sai an ruɓata an ajiye ta ta daɗe ta a lokacin tafi yin danko tafi yin ƙarfi tafi ba da dama a yi aikin wato gini da ita sannan kuma daga nan kuma in an gini da ita daga wannan mai ɗoyin aka gini da ita kuma to shi ne kuma an gasa ta sai kuma ta zama ginin kuma sai ta zama fakka ko ta zama salfa kamar yadda jiyo ya kawo ya ce bisa yadda malamai suka yi bayani Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta annabi Adamu da wannan laka lazibin aka tattaro lakan daban-daban na wujuhul arzi aka tara sai da aka bar ta ta shekara arba'in sannan aka sake aka kwaba ta aka bar ta ta tsumama har ta zama masnun din min sama'in masnun ta zama sama'un masnun ta shekara arba'in sannan aka gasa ta aka gina ta aka gasa ta aka mai da ita fakka shi ma a cikin shekara arba'in saboda haka Allah ya gama halittar annabi Adamu a cikin shekara ɗari da ishirin shekara ɗari da ishirin aka ɗauka ana halittar annabi Adamu don haka su kuma 'ya'yan annabi adamu sai aka ba su su kuma adadin shekaru sannan sai aka juyar musu kuma sai ya zama musu adadin kwanaki ne inda annabi adamu ya shekara arba'in yana ɗinin lazif sai ya zamanto kana nutufa mani yadda mani ka lura da lata yadda take danko ta rike hannu haka shi ma mani yake da danko yake da yauki to shi aka mai da mutum nutfa yadda zai zaman to kuma mutum ya juya aka yi aka yi kuma wannan hamadin masnun to haka kuma sai mutum ya koma alaka wannan wanda za ta zama ita ma tana koyi duri sannan kuma daga nan kuma shi ma kwana arba'in kuma mudda to a cikin wannan tsakanin kaga shi ma yayi nashi sai kuma ya zama to kuma bayan nan kuma ya zama an yi takawinin halittarsa shi ma arba'in haka manzo sallallahu alaihi wasallam na'am to Allah subhanahu wata'ala haka yayi halittan ku to fa bi ayi ala fa bi ayi ala rabbikuma tukazziba wanne ne daga cikin wayannan ni'imomin da ubangiji ya lissafa mana yanzu nan akan halitta muka karyata ba haka akai ba idan mun san haka ne ko mun san ni'ima ne daga Allah subhanahu wataala to ya kamata dan adam ya juya duk wannan ni'ima da Allah ya masa wajen bauta masa ba wajen bauta wani fankan fayar banza wanda baya da kan baya da as baya da kawai cikin wani abu da ya shafi ta kawinin ka ba ba abin da ya sa ba wani hannu da ya sa wajen wajen ta kawinin ka in ma abinci ya ba ka kaci to to dai an gaya maka yadda aka yi aka yi abincin an gaya maka wanda ya abincin kayan wanda ya abincin ya ɗauka ya baka don ba shi ya halitta abincin ba ko ba haka ba na'am
رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان har yanzu duk dai in muka duba wannan muna duba kuma tana komawa ga asalin farkon kalma da su zuwa cikin suwar ar-rahman duk wannan rah- rahamaniyar Allah subhanahu wata'ala ita ta samar mana da wani ni'am ne min Allah kuma rahmatan lana ni'ima ne daga Allah kuma yayi wannan dan ya zama rahama da jin kai gare mu rabbul mashriqaini ubangijin mahudan rana biyu wa rabbul magribai ubangijin wajen faduwar rana biyu yanayin tafiyar rana tana karaɗe yadda Allah ya yi take karaɗe duniya daga gabar ta je yamma daga gabar ta je yamma yadda take yin nan kuma Allah bai masa mahalli guda ɗaya ba sai masa rana dan haka tun tana kuzowa daga kudu daga gabas maso arewa misali ta fada yamma maso kudu haka za ta yi tsaye tana juyawa tana juyawa tana juyawa haka koma kuma daga gabas maso kudu ke kullowa ta fada arewa yamma maso arewa to shi waɗannan gudun wurin wannan daga nan dungun gabar na ta na ta arewa da dungun gabar na ta wajen kudu su ne mashirin ɗaya faɗuwar da take yi daga dungun gabar na kudu zuwa dungun dungun yamma na kudu zuwa dungun yamma na arewa shine magaribi duka akwai wata ni'ima lokacin da rana ta zo tana haska nan tana ba mu wannan bangare zafi idan shi shekara kuma sai ta juya kuma haka goma tana ba mu wannan bangare da yake dan in kana da katangar da guda ɗaya a tsaye wata rana za ga rana tana gasa ta sama ana nan ana nan wajen matashi da sai ta danga ranar ta dawo tana gasa ta da wannan bayan an gane wannan ni'imar Allah ne in kuma gane ba ɗakin da idan akwai kofa ya fuskanci kudu to za ka ga a rabin shekara rana tana shigo maka ta wannan kofar amma kuma a rabin shekara za a ga inuwa ya dawo ta wannan gurin kofar ta arewa kuma tana ranar da ke shigo wannan duka Allah ne ke jujjuya rana tana tana ba ku dumi domin ku ji daɗin rayuwa don in ba da wannan energy na rana ba rayuwa ba za ta yiwu ba mun riga mun yi wannan bayani akan yadda masana tuke-tuke suke ba wa yaran suke ba wa ɗalibai practical access din abin cewa su zai yi shuka a inuwa kuma su shuka a rana su ga irin bambancin da ake samu wajen amfani da ilimi na rana yake wa cikin ɗan adam to Allah subhanahu wataala ce wannan ma ai ni'ima ce da Allah ya muku ko to fa bi ayyi ala rabbikuma tukadzibani wanne ne daga cikin waɗannan ni'imomi da aka lissafa kuke karyatawa wanne ne gunkin ku yayi wanda ba Allah ne subhanahu wata'ala ya ba babu wallahi ubangiji ne yayi na'am مرج البحرين يلتقيان بينهما برزق لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين الله شي يتورو كوكنا غدا biyu ya sako su suna tafiya kuma ya tafiya ne su haɗu da juna wannan mai zarfi wannan mai zaki amma kuma mai zarfin bai gurɓata mai zakin ba mai zakin bai gurɓata mai zarfin ba dan hikimar Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya haɗa kuma sai ka ga kowanne da kalan sa wannan kawai ba ma sai an je kogin Nilu ba kamar yadda ake magana cewa kogin Nilu a Najeriya ma muna da Bahrain wanda Allah ya turo su kuma in suka haɗu kuma ruwan su baya haɗuwa kowanne da irin yanayin sa in kana so ka je na gwada za ka ga riba ne da darbarbiru ruwansu yadda yake tafiya zo su haɗu amma kowanne da layin da kuma kalar da ko ba su girbi ba su har wuce ba wannan mu ma a Najeriya muna da wannan aya ta Allah subhanahu wa ta'ala to yaya aka yi ba su har wuce ba alhali babu komai da kai kake gani amma Allah ya sa barzaki shi da kansa ya sa wani abu wanda kai ba za ka gani ba amma Allah ya san shi shine bainahu ma barzakun a tsakaninsu akwai wani tsakani abu da yake da tsakani na'am baina kuma barzakhun la yabdiyani ba wanda yake zalunta wani a cikin su ba wanda yake cuɗanya da wani yanda ka san Allah subhanahu wata'ala ya sa koguna guda biyu da na tsafi da na daɗi haka ma ya yi kogunan rayuwar duniya da kogin rayuwar lahira kuma a tsakaninsu ya sa barzahu na zaman cikin kabari haka kai ma za ka rayu ka rayu a duniya ka je barzahu sannan ka je kuma kiyama wajen zama na dindindin to wannan ma ni'ima ne daga Allah subhanahu wata'ala kuma kowanne ana bukatar sa me zakin nan za ku sha za ku yi amfani da shi wajen hidimomin ku na girke-girke da sauransu shi ma mai zarfin kuna bukatar sa domin a cikinsa kuke samun kanwa kuma an ce a cikin mai zarfin an fi samun kifaye da kayayyakin abincin da ake samu na kogi da ma'adini irin wanda ake amfani da shi to wannan duka ni'ima ce ta Allah subhanahu wata'ala da yawa dan adam to wanne ne daga cikin su dan adam yake musun Allah ne yayi yake ba mu waɗanda yake ce musu iyayen gidansa da yake bautar babu na'am يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ amma kuma duk da suna da zarfi wannan na da zarfi wannan da zarfi na da zaki amma abin da ya shafi lukuluki da murjani ana cirewa daga cikin kowanne ɗaya daga cikin wanda lalle an ce lu'ulu'i da burjanin nan wani nau'i ne na halitta wanda yake haifar da wayannan abubuwa ne fa bi ayyi ala'i rabbikuma da wanne ne daga cikin wayannan ni'imomin ubangijin ku to bani kuke karetawa shi kuma lu'lu' da marjan da marjan shi kuma sai zama kayan ado ne na mata mai tsadan gaske wanda kuma kuma duk da kayan ado ne na mata da shi kuke neman arziki fito na ku samu arziki ne tun da yawa ku sayar ku biya bukatun ku matan su kuma yi kwalliya da shi wa ya samar da wannan in banda Allah subhanahu wa ta'ala na وله الجوار المنشآت في البهر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار Allah ke da masu gudu almunsha'atu wanda aka farar da su fil bahari a cikin teku kal a alam sai ka ce manya manyan duwar waje wato jiragen ruwa Allah ne ya hore muku tunani da ya tsatsaga ƙasa da ya ga dama sai ya bata haka tekun atlantika ko atlantic ocean babban teku kenan na duniya tsakanin Afirka da Amerika ko ga kogin Mediterranean kogin da ya sha makance tsakanin Afirka da Turai ga Indian Ocean wanda ya sha makance tsakanin Afirka da Asia da bangare wani bangare na Asia ya shiga ta wajen babun nan Khalid Gulf shine ya gangaro haka yadda ake sai indiya da hoto kuma ya mama ya malala ya haka har australia duka waɗannan suna daga cikin koguna wanda allah subhanahu wa ta'ala ya samar inda allah ya ga dama zai bar waɗannan kogunan suke nan kowa ya zama a yankinsa baka isa a tashi da zai wancan yankin ba to kuma ni'imar da allah ya yi na wannan wato idan ka tambayi masana abin da ya shafi transaction na kasuwanci duka a wannan kogin nan nan ake ɗibar kayayyaki ake sarrafi da ƙasa ma in ba ta da kogi ba ce ciki take saboda ta sayo transportin ɗin kaya ta jirgin sama mugun tsada ne da shi kuma jirgin ma kago kago ɗin ma kawo nawa za su yi abin da jirgi ɗaya zai ɗauko sai jirgi ɗari su yi tsawo da yawa suna ɗebo su su gama kawo ko sai Allah subhanahu wa ta'ala ya hore mana wannan wannan babban ni'ima ce daga za ka zuba kaya a lafta kaya a zuba tireloli kamar dubu a kawo kayan buhunan jikiri kamar ton miliyan kaza a zuba a tsaka kuma a ɗaiɗi mutane dubbai kuma a hauka kan wani abu malame a yi tafiya Allah shi sa Allah ya bai magana yan falafale ba yan falafale ba don saboda wannan ƙananan wani yan kifaye ne yan mutunci ana magana shak wa yake magana yan da kalli ai su ba a magana ko ba haka ba dan haka Allah yake kala ara da yake faɗa mana mai wanda suke tafiya a kan rokon ku kamar dutse in ka gani jirgi yana tafiya a kan ruwa za ka ɗauka dutsen gurin da yake tafiya a ce wani abu ne mai motsi ko wannan duka wa ya hore muku wannan in banda Allah subhanahu wa ta'ala na'am kullu man 'alayha fan ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فجأي آلاء ربكما تكذبان والليل daga cikin ni'imomin ubangijin ku kuke karyatawa na samar muku da jirgin ruwa waye ita ya zo ya ce babu wata ni'ima akan samun jirgin ruwa waye ita ya zo ya ce bai ji daɗi ba da samun jirgin ruwa kuma waye ke gudanar da jirgin ruwa sai Allah saboda in ya ga dama in ya so rikita kogi sai ka ga ana ta kame sabin duk basira ta bace sai a fara cewa to shikenan sai dai a bai da a jira abin da Allah subhanahu wata'ala zai shi yake da wannan malam ya ce mana ita sakina lokacin da aka yi jirgi tana kan tudu kasan a kan tudu ake yin jirgi sannan a zo a jata a kai su ruwa to lokacin da aka gama kera ta a kan tudu ake kiran su kafila idan ta mutu kan tudu aka kawo ta aka sa ta a cikin ruwa sai a kira ta alfulk idan kuma ta zama jirgi sosai ta fara shekaru ta fara tafiye tafiye sai a kira ta jariya kisa Allah subhanahu wa ta'ala ya kira su jawari jawari wa'anda suke tafiya an ga amfanin su an ga aikin amma safina ba a fara da ba a jarraba ta ba a ga amfanin ta ba kullu kuma ba a jarraba ta an ga amfani amma wari ko an riga an gani suna tajjar da su saboda tafiya jami'i suke yi gudu suke yi na tafiya ba ba ba ba mashiyu ba wato gudana suke yi kamar yadda ake cewa ruwa ya jiri jara ya jiri haka kuma jariyanu suke yi gudu suke yi gudana farara suke yi na'am na'am kullu man alaiha duk wanda yake bayan ƙasa fan ƙarewa zai dama min fana'in ne ila fana an komo darasin mu kenan na wayanda ba su gane ba cikin mummun nan da manyan doktoci da kananu da yan bana bakwai da tsofaffi to shi ne to wato a Allah ya ce duk wanda yake kan ƙasa ha zai kare kuma dama min qablu kana fa han ne da zuwa ga min qablu Allahumma anta al-awwal fa laysa qablaka dan haka babu wannan abu fa ne kuma hakan kuma a ƙarshen ma min fana'in ne ila fana ƙarshen ma kuma zai zamanto fa babu ji babu alamarsa don ma Allah ya ga dama ne ya ce ya bar ƙasa amma da sai ya shafe ƙasan ya shafe ina ina ma Allah ne ya halitta ta da babu ina sai Allah kawai ina ma Allah ne subhanahu wata'ala ya halitta ta saboda haka ina ina jeje za ki da sunan shi tunanin nan sama ne nan ƙasa ne nan kudu ne nan gabas ne nan arewa ne saboda Allah ya halarci ina to da babu ina din ma kuma inda Allah ya ga dama in aka zo aka yi tashin duniya sai a tashi ina din ma a koma kamar asalin takawilin awwal yanda Allah subhanahu wata'ala ya ya san kansa na shi yasa duk wanda bai san layin malamai da kafirai na kirki ba yana ba wa kafirai ne da yahudawa dama kawai su ce ma sun fi fi Allah sun fi addini sun fi kowa sani addini ma su ne da shi hoto su ne da shi shi bayan kuma addini sai kuma su da abin da suke yin hannun su da zan shi ya kawo musu wani duk wani ilimi da ka gani a duniya kwakwalwar kafiri ba ta iya suna ba ta iya samu asali har sai da Allah ya zai farce kwakwalwar annabawa suka zo suka fara suka suka suka kawo wannan basic knowledge suka dasa to shi ne daga baya kuma ake gadar sa har ya zo shi ne fara a strong hand shi ke nan sai zama kuma sun zo suna da'awan mana komi Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana sai dai suna mana fara ka duba magana abin da ya shafi defense ilimin yana ke tsara tsara annabi da wani ne Allah subhanahu wa ta'ala ya bani ne fara waɗannan tsare-tsare da sauran idan ana magana kasuwanci sai ka ji ana magana su annabi da aiki in ana magana jine-jine da aiki da karafa da aiki da tilas da mene ne gida gida da tilas din da ba wai sai an haɗa namu fa sai an yi tukunna da shi in za a yi gidan jiran sai an yi dakin dakin da kankare da sauransu sai a haɗa kuma da aluminium sannan a karkara sannan a gidan gida to shi na annabi Sulaiman ai ba ko gilas da gilas da kawai gilas da gilas ne dakin ne gilas gini ne gilas fila ne gilas gomi ne gilas ma'arhaɗa ne gilas ba shi ne su ji su ta hau ba kuma a kan ruwa mai wuri ta tari da aji ruwa tana tafiya a an ɗauko gadon ta hannu a haka za a ta hannu ruwa wani mutum bismillah je wajen da za a yi mutu ta zo kan kan kan matakar bautar kada ake sun bin amma shugabanni ko ita gilas a cikin kudan gilas da kuma karkensa daga ana tafiya a dandamalin ne tsaka karkensa kuma ruwa za a hau to suna tafiya da ita sai mu muna da irin wannan sai su zo bakin ruwa kawai sai ta sa hannu ta tattara zane ta aka ce o ke yi sosai ai ba wata karuwa ba ne gilas ne fa sai su ga an kure an kure azuka su wannan jin kan nasu kuma sai sai ya faɗi ta tabbatar dama shi wanda shi ba su da yin zuka maka nuna maka kana da abin da bayan to ka ga ƙarfi ka komai da komai ka wuce to shi ke nan sai ya rufu to wannan ba shi ne aikin annabi Sulaiman da aljanu masu ɗebo masa lu'a da ai a ɗan fara a ɗan fara ita ta kai kyautar zinariya sai ta zo ta ga kan layi an jera aljanu suna riƙe da sandunan zinariya wanda kowane sandan da yake riƙe da siyasa abin da ta kai wa annabi su ma da shi yasa ke a sunan sunan yin ma amma a ta ne Allah wa ta'ala bi ma Allah mu da mu na ku talakawa mu da muke da biliyan kuna da ɗari biyar to kaga wannan duka aikin waye aikin Allah ta hanyar ta hannun wani annabi ga kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo mana sai abiyai sai a yi tafiya a cikin falaki within a short limit time kuma a yi babban tafiya wanda har yanzu shi ne ake ta kokarin a gano ake cewa kaga wajen magana a sauran to kaga wannan ma duk manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ka zaka ko wani ilimi wani ilimi ilimin ilimin mantiki psychology na to ai sama da ta ana nuna cewa kwakwalwa a zaka da yake cikin tunani da wani an ta ilimin annabi Ibrahim bai shi ne kalami din kafirin karfin ko rafiyar da zai yi wai ne ala ana kuyi wani فإن الله يأتي بكم من المشرق فاتها من المغرب فبهت الذي كفر هذا هو من أسلم تجلون النجم da haka musulmi ya kamata ya kamata ce albahari da cewa ilimi na su Allah subhanahu wa ta'ala ce to komai sai ya share babu kuma wallahi a irin wannan ilimin sharewa babu din ba za ka taɓa zuwa wani mahalli na ilimi ba in ba Allah ya dirsa maka wani abu na wannan ilimin ba yau ba wannan tafiya na iraji israji da maganar da maganar har tafiye tafiyen da ake yi yanzu na kumbo da su ne gidajen abubuwan da ake tafiya duniyar wata da menene duk akan calculation ake yi kuma sai ka ga abin ya yi saboda an shiga wani layi wanda fitari fitari irin su malamin su tsakka tsakka na wa'incan ba sun an shi yasa suka zo ma da baki ɗaya suka haifi wa'anda suka ce karatun bokon ma haramun saboda daga nan aka fara samun fandishin ta cewa duk wani abu ma karatun bid'a ne tunda ba a samu hadisi ya zo ya yi bayanin da hadisi ya yi bayanin da su sahabbai ne duk suka samu waɗannan abubuwa saboda haka ka bar harshe mu yanzu a bisa abinda masana ilimi doktoci professor na na asalin knowledge ilimi ba su yadda cewa wannan ilimi is an European creation ba ba haka ba wani abu ne is a, a, is a combination of different ideologies wanda duk duniya suka yi contributing wajen tara ya zama ya zama wannan ilimin sani falsafa yawa amma su kuna wasu suna tunanin dan an an yanzu mutumin indiya ma ya san me ingilis ne lokacin da yake rubuce rubutun sa yake yake creating din abubuwan mutumin kana ya san wani abu ne sa ingilis ne waɗannan ingilan turawa da suka kira su muka ɗauko su daga daga daga daga daga nan abin nan abin nan ne ne rom rumfa muka ɗebo su muka kawo su muna koya musu alifin babu kawai mu muka sa su nazarin firamare sakan da har suka suka zo da suka fara karatu suka san ne ne wani mutanen da ba su da lamuran to sai a ingil alƙondul mutanen da ba su da lamuran ba su da shi ba lamuran su ne ba wannan arabic lamuran sunansa one two three four five six seven eight din na larabawa ne su suka iya wannan da shi kuma ake lissafi har yanzu ba za a taɓa yin lissafi da wani sai dai kawai daga baya aka zo aka samu farisan wannan namuras din nan wanda ya fi roman kai ka san ba abin da za a iya lissafa da na roman saboda haka ilimi duka na musulmi ne asalin sa ya zo aka ɗauke shi aka yi aka yi mana tata aka yaƙe mu a ungulu wanda ake kira spain aka kore mu a Cordoba da Barcelona da irin wayannan wurare aka kwace domin muka tsoro muka dawo don saboda Allah ya ce ba da wannan ne mu ba ma kalatu jinna wa insa illa li yaqulu da yadda zamu sanala mu ne zamu yi dauko abun mu ba wa duniya kuma aka je me yasa ba ku je kun tara ko ilimi da kan kuma sai da kuka bari mu je kun tara muka je ba suka ce yaya abun ga jinan a tare a tarsa wuri daya za ka je ka da ka tara ce ba za ta kasa da suka da ba don haka suka ɗauka daga wurin su kuma Allah ya ba ne don mu bautar da su zai su ta bautawa duniya ya alamu da zai zama yana kaya da duniya zai su ta bauta su ta ke da ke su cewa na mu kuma Allah ya ba mu sai da ba mu kaya da za mu ba su ba mu duk abin da muke yi kara a yi duniya ne kuma mu yi sallah mu yi azumi da zakka mu yi haji mu yi ibada ga yadda Allah ya hore aljannu wa annabi Sulaiman haka ya hore wa'annan kuma gare mu ina tsammanin da sarki ya zauna sai ya kera kujerarsa ya ɗauki guduma ya saka hukuta ya zauna shi ne shi gaba abin sarki ko yana zaune da wani ya kera kujera ya kawo masa ya hau ya cikin gida ya masa galo ya hau ya farka to da haka check and balance ba wanda ya kai Allah a cikin rayuwar duniya waɗannan mutanen da Allah ya bar mu haka ba mu da sai ba mu da komai wallahi ba abin da zai kawo su wurin sata suka zo ni dan ba dan muna da wani abu ba me za su zo yi nan yanzu ma a dole ne suke zaune da kai sun kirkiro abubuwa na amfani da lantarki da menene da za su wadata ga barin kai su ya lalata kisa ko suke tare da saboda haka mutum zai ji Allah ya ji Allah tsakaninsa da Allah kawai na'am wa yabqa wajhu rabbika sai ya zama ba abin da ya saura sai zatin ubangijinka jama'a mu lura da wannan Allah huwa al-awwal zatuhu huwa al-awwal falaysa qablahu shay wa huwa al-akhir falaysa ba'dahu shay wa huwa al-zahir falaysa fawqahu shay wa huwa al-batin falaysa dunahu ma shay'un to me ne sabo ne in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam menene wanda yayi bala'i yake faɗe kawo bako zahiri ne laifin fakoshi fa'ilun ne idan an koma fa'ilu to sai ka sha da komai laifin dunan layi ce to me ba kone a ciki ni aka kirkiro ne ne da sun kawo na kirkira na ƙarya wanda wasu wanda ba su gane ba suke mutu suke tada hankali mutu wa addini suke mutu wa addini suke kuma dole haka muke rayuwa da mu da kowaye haka muke rayuwa a baɗini Allah ke aiki a zahiri ɗan adam ake gani sai yasa Allah ce wallahu khalaqakum wa mene ha Allah ruwa jahilci na da ciwo kuma in ka gane wani bai gane ba sai ka rasa ta yaya za ka yi ka gane shi don bi innal huda huda wa ayatuka nurun tahdidiha man tashra to amma ɗaya bokan shinkafa da wake da manja ka tura da jinjirin kwana bakwai zai yi wuni to wani yana nan babban tsani bai ji wannan jinjirin ba a bangaren ilimi bai ji wannan jinjirin da za a ɗauki shi ya kamata ne a je a niƙa bayan an niƙa a tace bayan an tace a mayar da shi madara da kunna kaka ba ki wace soya da gaske ko awara kace ki za ka yi ko ba haka ba amma kai za ka iya cin awara saboda ta girma ka zama babba za ka iya cin wannan sai a fasa shi kuma yaro sai a matsa awaran awaran ne amma sai an matse an mai da shi ruwa ya kuma lukur a ce masa madara da ke a ba sai da ya rayu saboda kowa da irin abincinsa to amma matsalar shi ne lau ta kasar jahilu lantara al'alimu to matsalar shi ne jahili ya ƙi yin shiru da jahili ya yi shiru to da malami ya huta kamar yadda aka ce kamar yadda kuma aka ce da mutane sun yi adalci da alƙali ya huta sai da ba a faɗa ba a rigima ana zaune lafiya alƙali sai zo ya zauna a cikin mutum da ya take ne ke sani da jira ba wanda ya to haka ne lausa katar jahilu lakara al'alim da jahili ya yi shiru da malami ya huta to amma babban matsala shi ne jahilta wa lam ta'lam bi annaka jahil wa man li bi an tadri bi annaka la tadri wa min a'jali al adabi annaka la tadri wa annaka la tadri bi annaka la tadri wannan shine sura suke ce masa educate illiterate jahili ne da awon ilimi eh shi ya kasar zamani to wannan ba a koya masa ilimi wanda ya naɗa kansa ma da rukiya a ce masa in ya hauka ce ne ya ce shi ya sani ni malami na ka ce a kai kai kuma ka rukiya kai ya zo ko ya ce ba ka yarda da kusan yi sani ba san ba san ba ka ga yadda amma da yadda ka ba ke da da Allah na sani na sani bai na cikin hauka shi ne ke da hinta kai ka da hinta walam ta'alam bi annaka jahil baka san kuma kai jahilin abun bane ka dauka malamin abun ne wa man li yanzu ni bazan ba ka ilimi ba ina neman psychological likita wanda zai baka psychological medicine shine man li bi anta da ni bi annaka la tadri wa min a'jabil ajabi abin da yafi ban mamaki daga cikin kayan mamaki shine annaka la tadri kai baka sani ba wa annaka la tadri bi annaka la tadri baka kuma san ba sanin ba wannan da ba kun tuna haka ne waljahiluna li ahli bi ilmi a'da'u su jahilai kullum abokan gaban ahalin ilmi kisa aka ce gani to wannan rigima kun tuna haka take kun ga so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Galileo shi ya gano wasu abubuwa na wannan ilimi da Allah yake faɗa na yanayin tafiyar rana da tafiyar wata da ma'auni da aka sa an sa mizani yadda za a auna tafiyar rana yuridul layla sun nahari wa yuridul nahar galiliyar sai ya kano wannan kawai ya aka ce dan bid'a ne mushriki a addinin kirista ko na yahudu ma aka ce kirista ne ko aka ce shi mushriki ne aka ce kawai zai bata addini zai halaka mutane aka ne aka ce kuma an kace shi ne wallahi ya ya ce ya ce ne ya ajiye yau ga shi nan abin ya kuma da shi ake amfani ba sun saba da haka wannan tuntuni haka yanzu ba take ana toshe kwakwalwar tsadan mutane ana hana su su ci gaba wajen ilimi ana toshe musu basira kuma a ce maka ai sunna kenan yawwa ai kar ka tsara komai abin da annabi ya zo da shi a koma sallah a cikin yaji nan gaba sai an ce a kafa tamkan dalilin a masallaci fanka bid'a ne haramun ne saboda babu shi a masallacin manzo Allah ba abin da suke ta kokarin nuna ba kenan duk abin da ya zama an samu modernization in dai ya shafi in ya shafi rayuwa sun kawo shi amma in ya shafi addini to shi ke an kawo matsala shi kuma addinin nan Allah ya ce shi ne tun daga zamanin manzon Allah har zuwa ila yau yawmin nafi suri har da za a yi busa a cikin kawo to wallahi haka zai rinka tafiya ai duk gida hukumancin ka da kake ka karfi gaskiya ka karfi modernization dole ka karfi internet ilimin yanzu ta internet take karba dole ka karbi computer ta kwamfuta take karɓar ilimi mun ga lokacin da aka ce an sa karatun qur'ani a rediyo ma kafirci ko ba a yi ba a ƙasar nan yau kuma ya za ka yi duk yan bid'a ne ake sa tafsirin su a gidan rediyo kenan ko ba haka ba ga yan bid'a nan da suke suke yada bid'a tun da ɗaya rediyo da rediyo gaba ɗaya ma sunan sa gunyi ko ba haka ba ne yau kuma fa ya zama abokin zama ya zama shine ma yaɗa ilimi shine ake yaɗa ilimi da shi ake yaɗa wayarwa duk in in balma in gyara duk taski dodon bango yanzu ya zama shine wajen duba karatun qur'ani a ga karatun karatun qur'ani a ga wannan a ga wannan da kuma dodon bango ne dodo ake ce masa ana bautan dodon bango eh maji to ku matasa ku ita tafiya ku je a mayar da ku ‘yan fasdasa tsayawa kuma a tsere mu yanzu kaga sun gane ina kuka gane ne kuka gane kun ruɗe ne ana son a mai da musulunci ya zama ga baki ɗaya addini ne na bayan baya wanda zai zama an nakasa shi an gama tattara shi an zuba shi a kwandon shara makiya musulunci suna son mu na ƙasa mu koma baya ba su son mu ci gaba ba su son mu bunƙasa ba su son mu sauro banda dama muka koyar da su to wannan abin da Allah ya faɗan haka yake ko za ka mutu haka yake kuma duniya ba za a taɓa tashi wannan ba dama ba komai sai Allah babu komai ba kowa ba ko ina sai Allah kuma Allah ya ce kuma zai zo kuma ya tace komai ya zo mu kamar yadda ya da ya dawo haka shi yasa sai na yi kana qabla an yakuna al makan kuma wa huwa ala ma alayhi kana duk kana ganin waɗannan abubuwan amma har yanzu ba abin da ta canza tun da ya asalin waɗannan sunan su mene inuwoyi mutanen da kake gani da sauran su sunan su inuwoyi ne sunan su hotuna ba su wuce wani abu ba don haka mai sauƙi ne wurin Allah in inuwa kan tana nan aka ɗauke wuta ne za a gani inuwa na da duk lalace babu sauran inuwa to haka muke kuma kayyumiyar Allah ita take tafiyar da mu yasa Allah subhanahu wata'ala ce yace yace yace mene ma min shay'in wa in wa balla wa in shay'in la yusabbihu bihamdi wal ardu jami'an qabdatuhu was samawati madawiyatan bi yaminihi wa ma min dabbatin illa huwa akhidhun bi nasiyatiha Allah ya sa mu gane masu masu hankali Allah sa su gane durmuyayyu Allah tura su cikin ranar su ci gaba da fata waya buƙa wajen rabbika sai zatin ubangiji sai sa malamai ba su ce wajhu ba wajhun nan ma'anansa zatu ne haka masu tafsiri suka ce zatin ubangijin sa ne zai saura ba wai sauran yadu da suka ce yana da hannu yana da kafa yana da menene sai waɗannan duk su gutsire sai a bar fuska kaji kida humanci malam kuma Allah ne ake masa wannan mummunan lissafi yana da hannu ya ce ya gane ya ce ya rijilani ya ce ne idan sun gutsire shi ke nan sai zama sauran waje kawai kamar fuskar agogo wannan ya yi kama da hankali sai kama da hankali ba wannan abubuwan ne da Allah ya halitta wanda da babu su kafin ya halitte su da ya halitte su zai kyaje su sai ya dawo kamar yadda yake tun kafin ya halitte su shine waya kawo su rabbika waya azatu rabbika zul jalali wal ikram shi yasa da ya zo nan sai ya kawo zul jalali wal ikram kalmar zul jalali wal ikram babbar magana ce malamai sun ce ma ismul lahi azim wanda amma wanda ya san ma'anar zul jalali wal ikram ya roki Allah da zul jalali wal ikram zai ga abun mamaki amma sai ka sani to nan jalalu din da ikram din malamai suka ce abin da ake nufi da jalalu Allah Allah hakimi bice wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal jamal bi fadi haka ba sai ya dauko da kidan jamalu shine ikram amma asali wa yabqa wajhu rabbika ne dhul jalali wal jamali kuma haka Allah yake tajallin sa guda biyu ne tajallin jamali wa tajallin jalali Allah ka tsamata Allah ka tsamata wanda suke cikin barka na'am فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما دوانne ne kenan cikin ni'imomin ubangijinku tukazziba ne kuke karita wanne ne ba Allah ne yayi ba wane ne zai yi wannan aikin in ba Allah ba wa zai yi amsu da mahau bayan ya yi ijadu da takawin a cikin mutum takar mutum mutum shafin tsaye mutum takar ya yi amsu da mahawin na komai na alamu a takar ɗaya ya ma amurna illa wahi da su kalamfin bilbakar wa zai yi wannan aiki in ba zuljalali wal ikirani ba kuma da jalalan ne zai rufe ta kuma da jamalan ne ya yi ikiramu ya samar da ita kuma da jamalan ne zai sake dawo da ita kuma da jamalan ne zai kai dan wuta wuta kuma da jamalan ne zai kai dan aljanna aljanna na'am sadaqallahu alazim wa ballaga rasuluhu karim wa nahnu ala dhalika min ash-shahidin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم ولكن في سرنا أمورنا وفوز قلوبنا وقليل بها ديوننا وغائدنا وأوراق لقلوبنا أبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا إنك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين